أعوذ بالله السميع العليم والعزيمة المتقين والصلاة والسلام على رسول الله وخاتم لخاتم الناس بن الحج الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر امتدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو بكر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المقتول وأحترم محمد شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقرابي فريد دهري على الإطلاق حاكم الهرتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شهيم ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد والنجاة جاه رسول الله يا همة الشيء إذن الله بهذا المحضر ولتعرف بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا الذي فأسألك اللطف ما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذره في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله يومنا زمانة 134 a cikin alfawzon najat jiya muna magana akan mukarraman shautu jari su takwas mun yi magana akan idil arabi mun yi magana akan sayyidi alul harazmi daga cikin wa'inda muke magana ko muna magana akan sayyidi muhammad bin mushiri wannan suna daga cikin علماء الأفاضلة الذين ربوا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة الشيخ أحمد التجاني wanda suka rabauta sun amfana kusa da kusa wanda ake maganan kowanne ga irin kamar ibn al-arabi ad-damrawi at-tazi manzo Allah ya ce masa yana son sa magana ce yana son sa akwai kuma shiga da su ciki ka ɗauko wancan sannan ya yi ma sai dai a alil harazmi ya ce shi ma yana son sa wanda yake faɗawa wa shautu jani mu shafa hatan baki da baki ga kaza ga kaza kuma kowane aka nuna irin abin da Allah ya bashi wasu daga ciki ga ɗan kaɗan ishara saura in kana so ka ci gaba da nemansu. wa mana faƙiru al'alimu sayidi muhammad bin mashari fago sahibu sayidina shi ma yana daga cikin sahibin shautu jani wa hajjin asirari yana daga cikin taska na asirarin shautu jani wa ƙatakadan ba'adu ta'arif bihi an gabatar da wani abu kaɗan daga cikin ta'arifinsa wa shuhurati kafiyatun shuhurarsa ta isa wallazi allaba shine ya rubuta nasaru shirafa fi raddi ala ahlil jafai nusratu shirafai sunan littafin kenan wa gairihi da waɗansu su har su ma ta kaddama ta isharar ilaihi gwargwadon da ishara ta gabata kansa wa kana ƙauyin hali mai ƙarfi ne cikin halin soyayyarsa da manzo Allah wani ma yusaru albu yana daga cikin abin da aka samu a kansa fi zalika annahu marra huwa rakiban ala farasin ya wuce wata rana marra ya wuce huwa rakiban ala farasin unsa yana tafiya akan doki mace bidari ba'd ahli tasarrufi a a kabarin wani daga cikin waliyi ne wanda suke ma'abucin tasarrufi min sahara a sahara wa min ajdadihi suna daga cikin kakanninsa rahimahullah ta'ala fasahati ba'd al-qawa'id farasihi sai kafa dabban ya nufi faltafatu ila zalika dare sai na ya waiwaya wannan kabarin wa qala lahu sai ce wallahi na yi rantsuwa da Allah hatta tasra farsi au askuka ila shi wallahi sai doki na ya fita ma'ana sai ya fita ya tafi kamar an yi tasarifi a rike dokin ne ko kuma kai karar ka wajen shehu tijani ya tasarrafu fika ya yi tasarrufi a kanka fazara farfi sai doki na ya fita ka allam ya kun bi hashe'un kawan ba komai tare da shi eh ka san ma abucin tasarrufi kowane lokaci na tasarrufin kowane lokaci yanayi wannan kuma kaga kakan shi ne ma wa haza min gari da ausafin muhabbati wannan ba ne daga cikin siffa na soyayya tufiyar radiyallahu anhu bi sahara shi ma ya rasu a sahara sanata arba wa ishirin wa mi'atain wa alf shekara na hudu bayan ishirin da ɗari biyu da dubu dubu ɗaya da ɗari biyu da ishirin da hudu kenan kaga su rasu shekara ɗaya da addamrawi attazi kenan kaga shi ma sauran shekara shida shi wata jami'a koma ga Allah shi ma ya rasu واما العارف لا تعالى سيدي محمود التونسي shi kuwa fawo min hasu ta sadi shi ma yana daga cikin keɓantattun masoya shau tijani radiyallahu wa min al-mashhurin bil wilayati yana daga cikin shahararru wanda aka san su da walittaka wal fatul akbari da kuma fatul akbari shine garin manzo Allah wasu ne da ba da hasatin min asali sayyidina radiyallahu anhu yaqulu naji keɓantattun keɓantattu wasu daga cikin sabon shautu da suna cewa innahu a hada manuwar isa ba ba sarari shahar gillawa yana daga cikin ɗaya daga cikin wanda ya gaji sirrorin shautu jani wali idan ya yi girma in ya cika to sai a haɗa mutane ɗari ba su ya ɗaukar shi kaɗai ba kowa ya ɗauki wani irin abu amma ba isa a baibin shi a ɗauki sirrin da ke da shi ba sai dai ka ɗauki wannan ka ɗauki wannan saboda abun yana baka kawai sirrin yadda yake da ƙarfi in aka ɗora maka wani guda biyu to ka ba za ka iya ba ne ba za ka iya ba to haka ana rarrabawa ne ana rarrabawa ne sai ga mutum amma mutum ɗaya ya ɗauke yana da wahala yana da wahala ana ta faɗa muku na hashim shi abubakar hashim ba zan ce baban sai da fatiha nijar shi abubakar cuta shi ne abubakar hashim yawa lokacin da ya rasu mun gamu da shawabtar zaki magariya muna masa magana muna masa taziya da ni da jamilu da alhaji sani ina ganin mu uku ne a gidan shautu jani yes yana kashin gide muka zo muna masa taziya yake gaya mana bayan rasuwar shewa abubakar cota da aka zo abin da ya danne aka zo ana rabawa wa'inda za su ɗauka ya ce shi an ƙara mar kamar girman agwagwa ne amma ji zai mutu shi majinunu barhama wannan ba wai a bakin wani a'a mu da shi ne yake faɗa mana kaga to yaya in aka dora masa gaba daya kuma ana ganin a cikin waliyan da suka zahara da shi da shehu sha'ibu da shehu suna yake ganin manyan shehanan da babu kamar su a a nijar din gaba ki daya da shehu sha'ibu ya mai da shi shehu abdulrazak magariya da ba na jin akwai wa'inda suke ake ganin suke gabansu a wulaya ta amma ga abin da yake faɗa to haka abubuwan suke haka abubuwan suke ga shi kuma almajirin shoman tijjani da ya shi a magariya ba shi almajirin shoman tijjani ne Allah ka ba mu karin da mu ka ba mu ikon dauka wannan wani zalabi inda wafati sheikh an saukar da shi bayan wafati shi halun azimun asaran fi zati hararatun hariqatul al'adati an saukar masa bayan wafatin Shehu Tijjani wani hali mai girma yana da asar cikin harara hariqatul al'ada kanu ya rauna annan zalika nan asari ma ta hamilu min lasarar kowa yana ganin ba wani abu bane zafin hararan asararan da ke jikinsa wanda kowa ya gani ya sani kasan su magarib suna da sanyi na mamaki domin dan ruwa hakan ka ajiye shi haka zai zama kankara a waje ba wai ka sashi a cikin zai zama kankara eh to amma ba ya sa riga saboda harara eh kai Allah wa baki ala tilkal halati ya dade a wannan halin ila an alhaqa bi shahr radiyallahu anhu binahu shahrin wa samaniyata ashara wata ɗaya da kwana goma sha takwas shi ma ya rasu bayan wafatin shayi wa kana liman shi da lahu shahu radiyallahu anhu bil amanati shahu jani yana yawan magana akan shi yana da amana wa zalika qadiyatun qala fiha radiyallahu anhu akwai wata qadiya ne wanda shahu jani ya magana akan sa kullu man tasarrafa li fi shay'in min al-mali duk wanda ya shigar da shi cikin dukiyarsa shehu jani yake faɗa zaharat alaihi yanatun sai na ga ha'inci duk wanda na bashi dukiya na yi kasuwanci sai ha'inci ya bayyana sashe sirrin ya dade shehu adamu azari da wani almajiransu sun yi da suka yi haka da almajirin nasa ya ba shi dukiya ya je kasuwanci a kaduna da ya tashi ya tafi kaduna da ya dade sai ya je bayan ya tafi kaduna sai ya dawo sai ya ce shi da mazare an sace kudin shi da mazare ya ce masa kudi na ne aka sace ya ce eh sai kira 'ya'yansa muhammadu baki da sauran 'ya'yan ya ce su zo su masa lissafin kudinsa na zakka a kawo ya duba daidai ne ya duba daidai ne cikai jikar ka dawo min na kudi na mu kudin ba a yi mana haka sai ci akar mu kallawo dama wallahi so nake in samu jari ban da jariyata ka dauke mu haka banza ne mu bi ka'idan allah allah ya saba da ba zai ba ba a yi mana haka wato ɗaiɗai ne wanda za ku yi mu'amalan hakan ba dan nan ba yana da wahala to shi ne da ne ke magana kai ke cewa kullu man tasarrafa li fi mali fi shay min al mali zaharat alai khiyaratun aw ribatun duk wanda na sa shi akan dukiya na to sai na sami ha'inci ko kuma ya jefa maka kokonto illa sai dai mahmud sai shi wannan mahmudu tunis shi ne shauta ne ke cewa yana da aminci allah ka ba mu irin wannan amana wa kana zalika min shi radiyallahu anhu fi mu'rid tahzir lil murid min khiyanat shay wannan shauta ne yana magana ne akan muridi ya kiyaye wato yana yana tsoratar da muridi ne akan ha'incin shayinsa ba ma shayinsa ba kowaye ومعلوم أنه من أعزل الذنوب المريدين مع الشياخين عند أهل الطريقة gaskiyane mutumin da ka yadda da shi maka ha'inci abin bai da kyau ba cika kaiwa ba Allah ya jikan shautijani iyas an zo an ce masa hadimansa suna masa ha'inci ce tun ba waje na ba ina za su yi ya ce tun na yafe musu ce duk na yafe musu ya ce lokacin da suke kusa da ni ‘ya'yana suna kusa da ni ne su ma ‘ya'yan wasu ne ba ‘ya'yana suna nesa su suna kusa da ni ba sai daga baya tukunna a ba ce an ba su dama ya yawa saboda haka ba su ba su yadda ba ce wajen ne ce duk abin da suka ci na yafe musu ba ni da bukatun wani abu akwai wanda ake neman kusan miliyan kusan talatin a hannunsa ya shigar da su wani wuri shi wajen ya ce ba komai ya yafe masa ba ya bukatan allah ya kama shi ran tashin kyama ya ce duk ya yafe musu wannan ba kafin ya kwanta rashin lafiyar nan a kai to irin ba haka ba sai su zo garin hidiman bayan sun yi abin kuma su koma su lalace ya ce ya yafe musu su ma ‘ya'yan wasu ne da gaban iyayensu suke su ma neman duniyar da su amma tun da suka tsaya a ƙarƙashi na sun tsaya da su mun gidi ba to babu kome Allah kare kama su wa da su ne shikatun an na sai dai mahamud radiyallahu anhu wa wani fasin shi shi sai dai mahamud din lokacin da yake fas fi jami'i malahu cikin dukkan abin da ke tare da shi a garin sahara fakana ya ce shi kullum maratin bi malin lahu yana zuwa masa a kowane a kowane lokaci da dukiya balin bi man yajma'u min asmanin zai saya masa suf kauriga samanun kayan sayarwa na mai wa kabashin wa samarin da ganyen da 'ya'yan bishiya a gairar zalika wa hadar kadari min al wannan dukiya ta stagaribin salamatu min al-wuqu'i fi shay'in minha fi hadha zaman dukiyar yadda shauda ne ke ba shi je yi masa ya sai masa kaya a gurin a lokacin dukiyar tana wahala a bawa mutum a wannan lokacin bai shige ta ba saboda yawata wa ma zalika shaida lahu shawar da lahu ma shaida na al-amanati amma shauda ne ya ce na da amana kaga kuwa an kai ko wa munaqibuhu kasiratun wa kana wafatu wafatun sa har ma ra'aytu bi hadda al-faqir al-alim sayyid al-tuhani wato sayyid al-tuhani ya rubuta da hannunsa dil muhammad al-saqqaf al-fas nisful nisfu laylatin cikin tsakiyar dare ne na ranar talata biyar ga watan zalhajja mutar ne mun sanatun salashi da wani a tenuwa alf kaga shekarar da shi ne koma ga allah kenan tsakanin su shi tijjani kwana arba'in da takwas arba'in da takwas ya koma ga Allah wawan muwafiqun lima qaddamtu yana daidai da abin da na faɗa bayan aka lura anni kuntu asma'uhu min al-khas na kasance ina jin su da kebantattun al-mutaqaddimu dhikri wanda ambaton su gabata min annahu lam ya'ash بعد سيدنا رضي الله عنه إلا ناو ثمانية وعشرين عشر يوما bai rayu ba sai wata irin kwana goma sha takwas wadda shi na bi makabaratin babu futuri an dinne shi ne a makabartan babu futuri ado a babu fas ɗaya daga cikin kofofin fas ne wajen ma'arufatun tsananniya ne wa kabaru ma'arufin ita baraku fiye kabarinsu sananne ne ana neman albarkarsa a nan gudun wanda shi ne za a yi baji lahu an sanya wani abokin kwanciyarsa shariful ajal albarakatu lahu bajjal al-muqaddim sayyidina shawar radiyallahu anhu sayyidi abdul wahid abu galib akwai sayyidi abdul wahid abu galib abdul wahid abdul wahid abu galib bi isa ibnu ala zalika abdul wahid akwai wani abdul wahid din ko shine wannan yana daga cikin almajiri shi da wanda aka nuna masa matar shi ta aljanna a duniya kamar karanta cikin alfawz an nuna masa matarsa ta aljanna wali ya ce da ya zo wajen ta ɗaya assalamu alaikum ta cewa alaikum assalamu ta ba a nan ne aka maka alƙawari ba yana sallama ta ce ai ba a nan ne aka maka alƙawari ba sai an tafi da gaira ne abdulwahid kenan kyauta za ka binne su wurin karun asabu annahu ma kana tawa ada zalika wata ahada alai ashe sun yi alƙawari in sun mutu binne su waje daya sun yi alƙawari sun yi abin nan tafsirin sabon manzo Allah ma akwai wanda ya ce in ka riga ni zuwa lahira ka bani labarin abin da ke can a cikin sabon manzo Allah na kiyaye su sun yi wannan alƙawarin in kai ka riga ni ka ba labarin abin da kuka da shi ni kuma na riga ka zama ka labarin abin da ke ba kuma hakan ya faru wanda ya riga ni ya faɗa masa ga halin da ya samu ubangiji ga yadda lahira take ya faɗa masa duk wannan din Allah ne ba wani abu ne garibi ba in ka ji Allah komi tangara amma kafin ka shiga wannan babin ne a ce maka babin yadda za a tsara jirgi ya tashi a sama kai kuma baka san yadda ake ake yin keke ba ma irin ta magana banza ne ran da ka shiga wannan gurin kuma na haka na maka ga yadda ake yi ya tashin sai kuma ka zaci a tashi za a iya tare keken ma kenan ka ga dama tun da haka samar wani abu shi ma zai iya tashi akwai abubuwa da yawa na wanda shi da ilayi ma sai dai dalil an binne taron akwai sai dai dalilin nas waliyin layi sai dai alhaji abdulwahab bin ahmar alfasi kenan a tawadi wani bin ahmar shi ma an binne shi a gurin wa radiyallahu anhu wannan su ma sa da cikin manyan manyan sahabban shautata ne abdulwahab bin ahmar abdulwahab al-ahmar ake ce masa wa ma qawluhu al-alawi فدن سمع علوي فالمراد به الشيخ الإمام العالم العلامة الهمام أحد ورثة الأسرار شيخ رضي الله عنه بلا ريب سيدي محمد الحافظ العلوي الشنجي wannan shi ne kawo ɗariƙa tijjaniya garbul akasa garbul akasa shi ne sayyidi muhammad al-alawi shi ne da wannan ke muku shi ne baban mauludul fal mauludin fa'al kuma shi ya haifi shehul hadi shehul hadi shi ya haifi shehul tijjani shehul hadi wanda shi ne yanzu alaƙar hayat shi shehul hadi shi ne fatihu bilad hausa shi ne su baban alhaji rabiu dan tinke a hannunsu suka yi tarbiya su shehu yahuza zaria wanda shi bai iya yin wasuli ba sai da ya ɗauke shi kai shi kauna to duk a gaban su duk shi ya yawo a nan shehul hadi to ni kuma alhamdulillahi yana daga cikin shehanan da na sani da wayo na wanda ya fara dafa ne mun addu'a dalilin da ya sa ɗana na farko na sa masa Muhammad Lahadi kenan eh shine Alhaji Fasali shi ya kai ni gurin sa yace ni kaninsa ne a mun addu'a alhaji fasali da ya shiga izala shi ya kai ne gurinsa lokacin da ya zo ya ya wace nan daga nan ya tafi mango daga mango ya je farshin daga farshin ya tafi waya ya yawo da ya nan da kuma ya koma wannan tafiya sun ne kuma Allah musa rasuwa to jikansa ne yana nan waliye ne masu girma kwarai da gaske kuma dukkansu sharifai ne a rawiyawa na'am wa ya ci finas ɗin ma ta ƙaddama finas musfili nas ɗin nas ne rahimahullahu ta'ala wa min ƙaryatihi a garinsa wa hadin sa'idu huwa alladhi intasharat ala yadi hadhihi at-tariqah al-ahmadiyya bil maghrib al-aqsa kaza ne go dariƙa ta nashara a magaribul akasa a hannunsa ne walau ma'asarun layin kini fi hasaru yana da gurabai wanda ba za a iya cewa iyakan soje kaza ba wal istiksa ko a gajiyar wa qatta da zabat atraful hadith wato an ja gefen magana fi ahbari ma annabi rahimahullah zace min wata rana an kawo magana fa tsarabat nino anya ba lahu tarjumatun ya kamata ka yi masa tarjima ya jima'u fiha ma ya fazu min labari ka tara abin da zai bayar ni daga labarinsa fa a zama zalika abin ya girmama bima zahara ala waje asarahu shi kai ba zai yiwu ba wa qala li yace amsali ya tarjama da shehu Muhammad Hafiz ni ne zan iya yin tarjuma ne shehu Muhammad Hafiz waje ala yukarriru ha miraran ni ne zan iya wato saboda ganin abin da ya yi ni ne zan iya ni ne zan iya na jin a kabarinsa shau tijjani shau ibrahim radullah in ban mance ba amma dai waƙiya abin da zan faɗan ya abu to amma kabarinsa ne ko mauludul fal ko shi ne ma shau muhammad al-hafiz ne shehu naziru dan shehu ibrahim lokacin da shehu ibrahim ya tura shi ya je yi karatun alkurani a nan a mauritania da ya je sunan shehinsa muhammadu rabbani yaran shehu suna karatu a hannunsa ya makance amma ƙari'i ne na fitan hayyaci kuma wali ne mai isa matuka da ya tafi ruwaya biyu duk zan kawo su abinda ya faru akan kabarinsa shi shi muhammadu hafiz ne da ya tafi da ya zauna yana karatu sai sharifa wannan ya suka jace ɗan shehu ibrahim ya zo karanta alkurani a nan to yawan hadaya a ka masa hadiya a ka masa hadiya a ka masa hadiya yana tare da muhammadu rabbani sai muhammadu rabbani ya ga wannan girmamawa da ake wa shehu naziru ba zai yiwu ba yi karatu a nan sai ta iska koma daji da shi da matarsa da shehu naziru suna karatu yana karatu sai iska mai ƙarfi ana ruwa sama sai zo ya tura hema sai shehu naziru ya tashi ya rike hema a kafaɗansa don kan ruwa ya ji kashe da shi da matansa da safi sai ce masa wahalarka ta ƙare zo ya kwantar da shehu naziru a kan cinyar sai ya karanta masa zufi ishirin washe gari ya sake karanta masa zufi ishirin washe gari ya karanta masa zufi ishirin ya dauke shi mai da shi kaura ya ce a zo a gwada aka zo a gwada shi a kwana uku ya da ciyar ƙura'ani wannan ɗaya riwayan kenan ɗayan kuma yana da irin ihinan nan ta'ata'a yana maimaita karatu yana maganganu yana ihina da shi ibrahim ya zo da shi sai suka zo ya ce ya zo ya kira shi wani zero sai ce su zo kabarin shi Muhammadu Hafiz sai suka zo kabarin shi Muhammadu Hafiz sai ce na zero a roƙi Allah na sai ya roƙi Allah shi kenan to da aka koma sai wannan abin ya faru ya zama duk abin da ya karanta kawai shi kenan ya tafi to wannan shi ne ruwa hajji za kan kabarin shi Muhammadu Hafiz ne to wallahu alam wanne ne wanne ne amma dai duk wa'annan din an faɗa eh shine shi kuma shau naziru shine shau rai ke cewa ba zai tsawon kamar shi ba saboda in ka ga na'atin za ka ce shau naziru ne lokacin da shi gajere ne bambancin zai ke shau rai tsayi ba shau rai yana da tsayi yana tsayi sosai domin na sa wata babbar rigansa na yi haka da hannuna ba na iya ƙwarewa duk hannaye na biyu rigan ya wuce fiye da nan nawa na miƙa hannaye na ba sa fitowa rigar tana wucewa baya yiwa na sa rigansa haka shi wani zai lokacin da ya je misira da ya je wajen wayannan ƙari'an wanda shirbrajin sa suka yi suka yi kira'a wanda ya sa ya fara sawa a garmaho a duniya waye sunan su masu kira'an nan na halilul husari da waye da halilul husari ɗaya ne daga ciki sojo ne to shi halil musulun shi ne malamin duk sunansu ma'arufai ne wanda duk karatun ƙurani ba na saudiya ya aka fara sani ba nasu aka sani domin shi ne shi ibrahim ya yi a 1961-1964 shi ne duk wanda ya ji karatun alƙur'ani a garmaho a afirka to shi ibrahim ya sa aka sa saboda ƙur'ani ya gyara mutane karatu dukansu a afirka gabaki daya kamar muhammadu wani abu to lokacin da ya je gidansu shi sai dai muhammadu hafiz muhammadu naziru da ya shiga masallacinsa da ya ɗauki lasfikansa da ya fara tangini sallaman da yake nan kasan gidan waliye in kaji in zakiru ya zo ya san yadda zai yi to in ya fara zikiri to insha Allah zai wuya in dai ba ba lafiya ba yadda za a yi ba shi yanzu zai fito sai dan yana cikin halwa ne da ya fara tangini wannan tanginin kusan daga wajen su ya fito ai shi ne ya fito sai ya ga baki ne ma yake ba ma fari ba a lokacin ko su misrawa in suka ga baki za su suna shafa jikin shi masu gani ko ya shafa wani abu ne ya ga abdulbasin abdulbasin to shi ta wayannan duk irin abubuwan su kenan wannan ƙari ne wanda ya zo nan garin maulidi ya tafi na kaduna daga na kaduna ne ciwo ya kama shi ya tafi masar allah ya karbi ransa a lokacin maulidi shi ibrahim Allah ka ba mu albarkacinsu. Na'am. Yana cewa kamana fa kultu lahu inni lam arud ihadatan. Ce sai na ce masa ba ina nufin ka kewaye ba bima ya ta'allaqu bi maqanihi abin da ya race da makanin sawa ahwali da halayensa wai na ma'aratu shi ne asiran min habari fi stimulatin ka ɗauko wani abu da ɗan kankani ka tara a ta'allaku bihi wanda zan rataye da shi faƙalil ya ce in kana zalika in dai haka ne faktub an nima amlihi alaika zan ka rubuta min abin da zan yi imla'i a kanka fa zakara nima hasalahu sai faɗa min abin da ya faru wa mu da khisu talhisan anna sheha hafiz shi hafiz haza arjilahu lamma hasala min al-ulum rasmiya ma hasala don yana daga cikin malamai na ilimin zahiri ilimin rasmiya wasara imaman ya zamo shugaba ne yanzu ilai fiya kowa duk wani malamin da yake kasan shinjida yana dawowa wajen shi akan bangaren ilimi in aka ce kaza ne to ana dawowa wajen shi azuma alal hajji yayin yanzu a aikin hajji limitul haram wa ziyaratu qabrin nabiyyi alaihi salatu wassalam ya zarci gabar manzala sallallahu alaihi wasallam waje ala min ahamil maqasidi allati talaba fi rihlati li tilka al mulaqati ash-shaykh al-kamil abinda yake manufansa a wannan tafiyan abinda yake bukata a wannan tafiyan ya gamu da shehi cikakke min ahlillahi fattafaka an rafaka hufin rikali sai yayi nasara abokanan tafiya suka haɗu da shi allazi ta wajen bihi rajulun min alis sajjal masa wani gari ne la'annahu ta wajen rakabin sajjal masa ya ya yi tafiya tare da ayar mutanen garin falan ma hasarar bainahuma lokacin da suka haɗu hasarar bainahuma ulfatun sai soyayya ta haɗa su a tafiyan kasan ana sanin mutum ne lokacin tafiya tafiya mu'amalan kuɗi a nan ake sanin mutum amma in ba nan ba sanin mutum yana da wahala amma kuna tafiya da mutum duk halayensa zai bayyana in kuka yi tafiya da mutum mai son zuciya ne mai son kansa ne mutumin kirki ne mai afuwa ne mai son al'umma ne duk za ka gane a tafiya amma ba tafiya da mutum ba sai ka gani cikakken wali a zaune amma sai an yi tafiya duk halinsa zai bayyana eh da ga wani daga kansa kawai yake so ba ruwan shi kowa ma in zai mutu sai dai mutu shi shi kawai in ya samu to kowa ma ya mutu abin da ya dame shi duk wani hali yana bayyana yi urafa da baro inda safari suke cewa na'am أقسى كل منهما لسائله بسره كوا سي بعد لابارن جونansa وكان مطلب الرجل سجل سجلماسي shi ma manufarsa kamar ɗalibin shehu hafiz shi ma yana neman ya haɗu da ɗalaba kullu abidin awahin wannan haka ake fata'ahada ala ayyuhu jira man asara ala al-murid sai suka yi alƙawari duk wanda suka same shi yana da wani daga cikin abun nufi fi zalika fi zalika wannan sahibu kowa ya alƙawari akan haka falamma wasalal makkata bayan sun je maka jala shehu hajji rahimahullah ta'ala la ya alu juhudan fi talabi zalika min Allah ta'ala fi jami'il amakin al-ijaba abin da yake yi yan bai gushe ba yana kokarin neman Allah ya hada shi da wanda zai zama yayi masa jagora cikin Allah ne duk wajen ijaba fa baina huwa zata yawmin tsawafi wata rana yana cikin tsawafi in tsalake huwa rajulun sai game da wani mutum fa sarra ilayhi shayuka huwa fulanun sai ya faɗa masa kunne yace shayin ka sunansa Ahmad Tijani Musani wa zakar lahu ismu shaykh sai ya mata man sunan shehi shi yana roƙon Allah ne Allah ya haɗa shi da kamar yadda sarkin Kano Abdullahi Bayero ya nemi ya tafiyansa aikin haji yana son Allah ya haɗa shi da kudubin zamani shi ma Allah ya haɗa shi da Shehu Ibrahim a cikin tsawafi a ɗakin Kaba tsakanin rukunul yamani da hajarul aswadi haka ake yi wato Allah ake tinkara kuma ka saurare shi eh Allah ake tinkara ka saurare shi idan ka tunkari Allah da neman wannan ka saurari Allah to ko ha tafiye maka magana ba za a bar ka barai to sai duk abin da aka haɗa kan shi kuma haka ne a lokacin haka abubuwan suke walam yakun daraka sam'uhu qablu bai taba jin labarin shi ba tuntuni tun da yake fa ta sahibu sai ya dawo gida ya samu wannan mutumin sajjal masan faqala lahu wa akhbarahu ya bashi labari kuma ja'ala yas'alani an ismul ladhi zukira lahumma sai suna tambayan waye shauta ne hatta intahaya ila ahli gardi har suka dawo wajen mutanen garbu faka lahum ba'dun nasi unzuru ahli fas ku kalli mutanen fas fatiya jama'atun min suqatin ahli fas sai ga waɗansu mutane sun zo daga cikin fas fasa alahum sai suka tambaye su faƙala lahum ba'dhum wasu suka ce hunaka inda na bi fasi rajulun faqihin a can garin mu fas akwai wani mutum faqihu ya amalu kaza wa kaza wasu wa safahu bi hikimatin ya suka sifinta shi da hikima wa ilimin kimiyya sai suka fasanta shi da ilimin kimiyya haka abin yake wato gwargwadon yadda akwai wani shayi sharif musa mai rana ake kiran shi wanda ya yi shekara tamanin a zaria ni na jarce shi sau goma sha bakwai kakan shi abul ne ya karkafa garuruka to lokacin da na ziyarce shi akwai kanin babanmu mala abdullahi gezawa sai muka je muka gani shi shi ma yana ci kaji ne sai muka ce masa ai daga wajen wani muke ce a'a ya kuka kuka iya samun wannan mutum ai ba masu kuɗi ba wanda suke mu'amala da shi ai kaza kaza to haka mutane suke gwargwadon ka gwargwadon fahimtan ka gwargwadon yana amin da ka faɗa a nan na magana kan ana siffan da musu ibrahim shehu tijani sai aka ce fakihi ne hakimi ne kuma yana da ilimin kimiyayi kimiyya ma'ana yana yin abu kaman ba shi ba wato dukiya ba ta daga cikin abin da ta dame shi kamar a ce mutumin da yake da addu'an kuɗi kawai kamar haka eh shi in ba mutum mai kuɗi ba baya zuwa to shi ina gani sai na tuna ni kuma yake gaya mun ni kuma muka je gurin ba ba shi wani abu amma kuma su suna kallon sa in ba mai kuɗi ba ya har za a yi ma ya saurare kuma angon su ɗaya mun kuma gashi nan muna zuwa ina zuwa to daga cikin ya biyu zariya wata rana sai taso kawai sai ɗauki mota sai mu ebo waɗansu ɗalibai sai mu zo mu ziyarce shi a nan to amma shi ana ganin mu cewa muna zuwa wajen wani mai kuɗi ne mai kaza yana da abin mamaki idanuwansa guda ɗaya kamar ido na guda biyu ne aka haɗa kai ɗayan shi kuma ba irin rami wannan ko naman jikin sa wallahi sam za ka sa kai akwai sirrin Allah mun tafi lokacin ana zamanin yashika alhaji halilu abokina ya dawo daga makka mun je za mu je wai mu ɗauki hoton shi tunda baya gani ai tun da muka shiga zariyar mu kyamarar take yin aiki sai da muka dawo fan bego tukuna ta kawo ta to shi ne irin wannan wai da na ji sun masa wannan kwatancin ne shi ne ma ni ma na tuna da wannan wa kanu yuriduna bidalika tankisi suna nufin gashi faƙihi ne gashi sun yi masa hikima amma kuma yana kaman yana wasa da kuɗi kaman mai dabo wata ba hu ala zalika jama'atun illa wahidan mutane suka ji shi a wani magana sai mutum ɗaya minhum qala lahum sai ce unzur tilka jama'atu fa innahum muzinnatu littaqiqi habarihi ta kudubo wannan jama'a duk suna zato ne wajen tabbatar da wannan labarin aksarin dinna fa'ati ya tilkar jama'at sai suka je wajen wannan fa'alƙaya alaihim na cikin gida na falo na falo na falo eh na shikenan kira su wani ga abokan tafiyar su zo suka zo nan wa kan lahuma unzuru ila tilka jama'atu inna muzinatu li taqiqi abari akthar minna ta'atiya tilka jama'atu fa alfaya alaihim shima alkhairi sai su ga alamomi na alkhairi fa sa'alahum fa asnu khairan suka yi yabo na alkhairi wa allamu janiba suka girmama shi wa zakaru ilmi wal wulayati sai suka ambaci ilimi da wulaya kaga na farko akwai suka ciki wannan ilimin kimiyyar nan da yawa wahabiyawa za ka ji suna cewa wai ya yi wala-wala da wannan kudin ne to ba ma shi ba ni har yanzu an ce ma macijiya ce take bani kuɗi an ce na da wata macijiya ne na yi addu'a sai ta bani kuɗi to ka irin abin kenan wasu suka ce kuma ina da wani addu'a ne kawai sai dai tashin ga kuɗi kawai in ɗiba shi yasa eh kuma abun mamaki maganar ta fita har bakin manya akwai manyan masu kuɗi wanda suka gaya min gaba da gaba Allah ji kan tattangi a nan gurin ya gaya min ya ce ko maganar da ake faɗa kan kaka ne eh na ce ranka daɗe da ina da da ina da abin da ake faɗa to da na wuce gurin da nake yanzu dan da na gina makarantar nan ma an yi haka farkon ginin gidana ma an faɗa min haka to ni kenan fa kuma gashi na san kaina ban taɓa wani in yi wani ko ismullah da azin ga naira goma naira goma tsuntuwa ma ni ba na yi saboda rashin nasara irin in dai a irin wannan ne amma kuma gashi ana siffantawa da haka to ya hashe zani to shi yasa wa'annan irin abu to ka duba na Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim radiyallahu anhu bayan ya koma ga Allah Mahmudu tata sai ce nawa ya bari saka ce ai bashi ake da ce a'a mu muna zaton dan duniya ne irin mu ashe ba haka bane ai mu mun yi zaton dan duniya ne irin mu Mahmudu tata yace nawa Shehu Ibrahim ya bari sai ya Shehu Ibrahim ya koma ga Allah ne ma ana bin shi bashi wannan da inspector general yusuf yusuf ne ba na md yusuf shi ya biya ba shi da ake shi ibrahim to irin wannan yana da wahala yana da wahala shi kenan da suka tambayi wannan sai su suka ba shi labari wa kalu lahuma inna hahuna rajulun a nan akwai wani mutum huwa a hassul hafiz min ashabi yana daga cikin keɓantaccen keɓantattu daga cikin sabansa ya nuna suna nufin sayyidi ali al-harazmi radiyallahu anhu fana'atu lahuma mahallahu sai suka nuna masa gurinsa fata yahu suka je wajen su fabarahu ma ya ba su labari habaran fa akhadha bi banjani qalbi shaykh hafiz duk maganar da ya bashi shi kuma sai ya ji shi shawul hafiz sai ya haddace duk wa'annan maganganu fa zama ala tawajjuh lifas sai ya nufin ya je fa'as ba da ƙabai hajji bayan ya gama hajjinsa wa ziyarati da ziyarar manzon Allah fada ali zalikar rafiqahu ya yi addu'a wa dan uwansa falam yaslimu farikatu rakabi salma sal sajla masa sajla mas har su lanya kasim lahu min Allah ta'ala shehun inda shehu radiyallahu ta'ala anhu suka rabu hukumun nasajat biyadin hakamat sun man sajat biyadin muntasiji suma ba da ƙabaya hajji bayan ya cika aikin hajjinsa wa ziyarati da ziyarar tauja ila fas sai ya fuskanci fas ta kama inda shehu ya zauna wajen shehu fi zawiya ce a zawiyarsa al-ma'arufa sananniya yuraddihi muddatan shehu jani yana masa tarbiya wa yana azma al-safar ila baladi lokacin da ya niyya zai koma garinsa a jaza lahu shehu tariqata fi tariqata fi tariqihi sai shehu jani ya masa ijaza cikin tsarikansa bi ijazatul mutlaka shine farkon wanda aka bashi ijaza mutlaka a akasal magari shine walam yuqayyid lahu bi shay'in ba masa taqayyidi da wani abu ba illa fi taqaddumi sai a wajen kaddamarwa ne amma an bashi dariqa mutlaka ne amma su shehu Muhammad Ligari duk sauran shehanan ana musu ka ba wa ɗariƙa wa mutane kaza ne in ka bayar ka dawo ka sake karɓan izini to amma izini mutlaki ba ta ƙadimanci ba shawar hafiz murtani shi ne aka fara ba fala ya zidi fi ala ashara ka gani ko eh baya ƙarawa sama da goma wa hadha qaidu hasil bi hadha sanad al hafiz shi wannan an yi masa an yi masa an yi masa kaidi ne a keɓantacce da sanadin hafizi kama hassa sayyidi algali kaman ka gani sayyidi muhammad algali shi ma bi ta kaidi bi arba shi da mutane hudu ne ma fil murtabatai ne a cikin duka da ba da ɗariƙan da ta kadimancin fakat alama talaqainahu kamar yadda muka samu an ba'd al hazati min man huwa ahad arba'atil maratib saniya daga cikin wayannan wanda suke da martaba na biyu wa alu makka adara bi sha'biha gaskiya ne mutanen wannan wani kalma ne laraba suke magana da shi wa ahlu makka adara bi sha'biha mutanen garin makka su suka san lungun da ke cikin garin wa inna mu'adati lil shaykh lokacin bankwanin sa shehu radiyallahu qala lahu sai ce wa shehu tijani ausini kaman wasiya fa kana wasiyatu shehu radiyallahu anhu wasiyar da shehu yayi masa an kala lahu ya ce la ta zahar bi nafsika hatta ya kunu Allah ta'ala huwa alladhi yasharuka kar ka fada wa mutanen garin ka kai wani ne ka bari Allah ya bayyana ka su gane kai wani ne fata wajjaha li baladi ya tafi garin sa wa qama biha muddatan ya tsaya kwanaki da rasul ilim yana karantar da ilimi li talabata ga dalibai wa lam yadau ahadan ila tariqin bai kira wani ya zo karba tariqa ba wala gairi zalika ko wani abu amadan ala wasiyati shehar da lawan saboda shehu ne ya masa wasiya akan haka fattafaqa sai suka yi ittifaqi anna rajulan mimman kana misharu ilayhi bis salahi akwai wani mutum wanda ake cewa mutumin kirki ne wa mulaqatu hadiru alayhi salam yana gama da sayyidina hadiru alayhi salam atahu zata yawmin sai wata rana ya zo masa ba da an sallal asara bayan ya yi sallar asar bi tallani zati yana cikin almajiransa wajalasa ilayhim yuzakkirahum ya zauna yana tunatar da su cikin abubuwa falamma da na rajul min majalisin lokacin da shi wannan mutumin ya shigo mazaunin ila lahu sai ya ce wa shehu Muhammad al-Hadis haza fulanun wannan shine wane faqala ce subhanallah sarkiya ta fata ga Allah sun makama ilai sai ya tashi zuwa gare shi wa rahaba bihi ya masa maraba wa ajalasahu ila jambi ya zaunar da wannan mutumin da yake ganin sai dai hadirin kusa da shi famtani a rajul an yajalisa illa bayna yadayhi sai mutum ya ce a shi ba zai zauna a gefe ba sai dai ya zauna yana kallon sa gaba da gaba sun makalin lau ya ce a ta dalili ma za a taituka ka san saboda me na zo maka shi wanda ake cewa yana gama da hadirin kala sai ya ce a kala ya ce a taituka da izinin na zo maka da izini litu iya ne la'amana tallafi a taita bi haminan tulli ka bani abin da ka zo da shi daga sahara sunan sahara kenan a tilli tarin ƙasa faƙala lau sai ya ce masa ya fi yi wa ayyu shayin a taita biyu na tilli me na zo da shi daga sahara inna ma utitu bi ba'd al-kutubi na zo kawai da waɗansu littattafai ne fa in kana laka zarazin fi ba'dha jitu ka bi in kana da bukata cikin su zan zo maka da shi wa huwa laka dan baka fa qala rajul ta dani ya sayyidi min haza ka bar wannan magana wa ina ma ataituka litu dani wurdi shaykh tijani radiyallahu anhu kaji a gurin kwasan ya fasu na zo ne ka bani wurin dariƙan shi a tijani allazi ataita bi izinin fi wanda ka zo da izini da shi fa'inda zalika an amalahu a nan ne ya bashi wa azzana lahu fil wurdi ya masa izini fa qama jami'i man hadara zalika al majalisi duk wanda ke wannan gurin ya tashi wara gida ilai fi talqini iya shi ba shi a bashi kaji lokaci yayi kenan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ji kanshi Allah ji kanshi wa sara kullu wahidin minhum ila alihi kowa ya tashi ya koma wajen iyalinsa wa shirarci da mutanensa faƙasa alaihim habaru sayyidil maskura sai suka bashi labarin wane ne wannan ga shi shehi ya zo da wani tsarika na shau tijani to daga nan fa abu sai ya fara tafiya falam yalbis fi baiti tilkal lailat bai kwanta ba falam yalbis bai kwanta ba cikin dare min buyutil qaribati min manazil shaykh hafiz illa wa bata fi zikr shaykh radiyallahu anhu sai ga shi nan kawai ana ambatansa wa min gadi a tahun nasu afwajan washe gari kamar an yi me bigila an kira mutane mutane suka zo da akasin an kowa zo karban dariƙa su mata wasala zalika wata rasala shi kenan abu ya tafi ya jeru fantashara ta tsarik sai tsarika tijari a tannan shara a layadi a hannunsa ai intishara watsuwa watan kharraja a layadi ma layi kaɗi usami na rijali mutane ba za a iya cewa adadin mutane nawa ba ne fi hati kala akdari a wannan gurin walau lam yakun illa ilmin asharu da babu wani abu sai dai ilimin sa kawai wanda ya shara allazi tudrau bil wilayati wanda ake kafa misali shi ta wilayar fi zalika asaqai a wannan gurin illa misal al wali salih nas kal fadil sai dai maulud fal ka gani ko lakana kafiyan da babu wani sai mauludul fal ɗansa ne to da ma isa fi hadal majal walau lam yakhruj ala yadi sayyidi mauludul mazkur min suratul akhyari illa al jahadil al kabir hibr al shahir sayyidi banama al ma'ruf bi walad ham khattar lakana aidan kafiyan da ba wanda ya zamo ya karɓa tsarika sai wannan banam al ma'ruf bi walad ham hattar lakana aizin kafiyan fi hada milmar a wannan gurin wa shehu banam haza kana fi awwalu amri a kadal wirda alkunti shi da yana ɗariƙar kuntiya ne wata ƙaida da ɗariƙatul kuntiyati ya karɓa izini suma badalahul intiqalu ila ɗariƙatul tijaniya sai kuma ɗariƙar tijaniya fata halla anal ula ya bar wancan wa akala ha ya karɓi wannan fa zakara annahu ba da ma akala ha ra'an nabiyyi fil manani bayan ya gada sai gaman lalla cikin bacci wa shahar dillahu ta'ala anhu ya ga shau tijani huwa wa shau sayyidi muhtar al-kunti da shau muhammad al-muhtar al-kunti shi mai tsarikan kuntiya jalisa yini bayne dai suna zaune a gaban sa kada yace faja ala shau sayyidi muhtar sai sayyidi muhtar yu'atibuni ala tarki wuridihi yana zargi na saboda na bar wuridin wantikali ila wurin shek wa tarikatu da fita na daga wannan tarikan na koma tarikan shehu tijjani wa ana anzuru ila shek ina kallon shehu asahu an yajibahu anni kaman zai amsa mun sai da huwa radiyallahu anhu matruq ra'si sai shehu tijjani ya ya kasa da kansa gadu basar ya rintsi da sabai ne da nabi sallallahu alaihi wasallam a gaban manzo Allah muta'addiban yana ladabi gayatul adabi matuƙar ladabi la ya tafi baya kallo wala ya tsuraku kuma bai kallo baya waiwaye ko baya kallo falan ma aka sara alayyar ita da shewa musaidi muktar kunci yawaita zargina iltafattu ilayhin nabi sai manzo Allah waiwaya wajensa faqala lahu yace masa أولئك الذين هداهم هدى الله أولئك الذين هدى الله فبهديه مقتدي abin da manzo Allah ya faɗa kenan eh ulaika wannan allazina hadallahu wanda Allah ya shirye da su fa bihudahu muqtadi duk shiryen ku da shi ake yi wato shi kansa a lokacin bai gane wai shauti da ba kenan fan kada sai ya daina zargin wata kata ya shiru a nihi na izin a wannan lokacin kun gane magana kasan da yawa shehanan har so koma ga Allah ba san daga ina suke samun madadi ba to sanin waye mai madadin da suke samu a gaiba yawanci mu ne shi yasa duk wanda ya fita daga ɗariƙa sai da ɗariƙar tijaniya ake zargin sa to ai faɗan da shehu tijaniya samu kenan da sauran mutane kowa yana ganin ya samu kwastoma wanda yake da hannu a kansu kuma an janye sun koma sun to ai wannan ba kowa ne zai hakuri ba wannan abin da ya faru kenan wa hada shehu ra'i wannan shehin da ya gani irjila min mashahir ahli ilmi yana daga cikin manya daga mabuta ilimi wasu salahi wa haddathana bi hadhihi ru'ya anhu ya bani wannan labari amsalih al udul sikati misalin irin sa'adini mai aminci wa fiya itibarun akwai duba ma baina makamai shekhaini tsakanin makaman shehanan guda biyu baina halihima tsakanin halinsu bai na yadda sai kaunaini a gaban manzo Allah wani ma ta karraja ala da shehu ban amul maskura abin da ya fita a hannun shehu ban amul maskur a shehu sayyidi muhammad bin sagir shine wanda ya yi jinshil kabiri wani yi kalbi ba sai na faɗa maka waye shi ba in kai malami ne ka san sayyidi muhammad sagir wani wali ne su biyu ne shehu yana gaya mu suna daga cikin wanda Allah ya yi musu ulul umri ce su biyu ne ɗaya ya gaya mun ya ce gashin kansa a kansa yake yake zama saboda tsayinsa gashin kansa shi ne yake tattarawa ya zauna kaman fulo amma wali ne na ketan haddi haka shi yana yawan magana a kansa ya musamman na yi magana kan wannan na fara magana nan dan na ji na dawo sai na ce waje shi gashi gashi gashi gashi in na ji na dawo sai na faɗa wa shi na ji wajen su ga yadda muka yi ga yadda muka yi to shi yana faɗa mana ya ce ai to akwai sayyidi muhammad bin sigiyar wanda da shi shi yana waje kaza ne a mauritania akwai wani kuma amma ɗayan bai daɗe da rasuwa ba ɗayan kuma yana nan shi wannan wanda na faɗa sharif musa ni da shi ga min ga baki hannu da hannu ya karɓa ɗari ka hannun shauti jami eh shi hannun shauti jami ya karɓa ɗari ka project ina na shigan ɗari kan tijjaniya jos daga 1901 ai daga kansu na fara alhamdulillah ومن ما تخرج على يد سيدي محمد بن سجير أخوه العالم الكبير العالم بالله تعالى سيدي أبيد بن دان أمبوجا كنا شيني مؤلف كتاب ميزاب الرحمة الرباني eh shi kuma hannun sai karba wannan ni zabu rahmatul rabbani nan shine wannan ranar muke magana akan karanta jawahirul ma'ani kaman yanda Allah ya nutar da faidul anwari fi halaki auliya Allah al akhya shi ma daga ciki ne shine na gane da manzalla ya ce ka lura man da jawahirul ma'ani kananan waliyai za su fitar da abubuwa a jikinta to shi ne dan abuja kaninsa ne wawan lazi a zane lana ya mana izini wa a jaza bi hadar sanadi ya mana ijaza da wannan sanadi waka taba da nan bi ya da yarai maula ta'ala wa radiya anhu wa mimman takaraja ala yadi shehu hafiz wanda suka fito daga hannun sai shehu muhammadu hanzu rajo aidan ibn annihi wahamu yi al'allamata al'udwa sayyidi muhammadu ibn sayyidi abdullahi ibn fakki alfakkaki sayyidi ahmad wawa madawun dilla halifati wani a kazar nazim hazin ma ta kadama wani ma ta karaja alayar shehu hafiz aidan zawjuhu fadimatu ukhtul halifatul mazkura mace ce wato duk wanda kaji an ambace shi yana daga cikin manyan waliyai wanda kawai in na faɗa maka ka sani eh wa garkanan nan salati ta zama daga cikin mutanen kirki wata usaru an haka ramatun kasiratun an samu karamomi la ya sa'una al'ana ta kayyadu shay'a minha ba za mu iya faɗa maka komai ba ka koma ba ka duba wa amma sharif al-ajal al-arif billahi ta'ala sayyidi muhammad al-ghalibi bin sayyidi muhammad bin abu talib al-hasani radiyallahu fadu arkani dariqatina yana daga cikin ɗaya daga cikin dariqan mu eh wa man tasharat ala aydihim bil maghrib wal mashriq wa in in taqalat ila sudan to anan za mu tashi shi kuma wannan shine shehin shine shehi na biyu na umarul futi wanda zan mai magana kansa eh wannan shehu umarul futi daga nan Najeriya ya je ya gamu da shi da ya je gamu da shi a Madina ya ba shi abin da zai ba shi ya dawo Allah Allah taimake mu Allah ya ƙara mana imani Allah ya ƙara mana son manzo Allah Allah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad al-Fatih na wuri ga hadisin sunan na mal na san su اللهم صل على سيدنا الفاتح ما ولد ولا نسونا في الحمد لله الفاتح الناس